بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barkamu da saduwa a wannan subahi wato subahin alhamis shida ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1439 wanda ya daidai da 25 ne ko ga watan goma shekarar bature da shida ne da shida shekarar bature ta 2017 za mu ci gaba da darussanmu insha Allah da muke gabatarwa na karatukan azuzuwan zaure daga wannan babban cibiyar mu ta yada addinin musulunci da ilimi ta darul hadisi salafiyya kainuwa da shan Allah kasin babban malamin mu Sheikh Al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi ya kai haske kabarin shi waɗannan ayyukan alkhairi da suke biyo bayan abin da ya kafa Allah maɗaukacin sarki ya kai mishi ladansu kamar yadda aka sani muna gabatar da karatukan littattafan aƙida da fikihu da makamantansu muna karatu a cikin littafin al'ibana an shari'atul firqatin najiya wa mujanabatul firqil mazmuma na babban malami ash-shaykhul allama abu abdullah ubaidullah ibnu baffa al-uqbari Allah ubangiji ya jikan shi da rahma sannan muna karatu a cikin littafin sharhul aqidatul wasitiyya wallafan babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani wanda malam Muhammad Salih ibn al-Usaymin ya sharhin shi sannan muna karatu a cikin littafin fiqhul malikiyya littafin irshadul masaliki na babban malami malam abdurrahman al-askari wanda aka sani da littafin askari Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya za mu fara da littafin al-ibana al-kubra insha Allah mun kwana akan lamban hadisan da yake kawowa da asarai na 170 a yau za mu shiga na 171 insha Allah malam yace حدثنا القاضي المحامي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر أبو بكر ابن عياش مال أبو بكر ابن عياش الأسدي كنا تارد akwai saɓani akan sunan wannan malamin jama'a an yi maganganu kaman guda goma wajen tantance menene ainihin sunan malamin nan Allah ya gafarta mushi babban malami ne amintacce mai bautan Allah sai dai sanda ya girma da ya manyanta to ya samu rauni na hadda ina fata an gane amma a wannan lokaci malamai suka ce rubutun shi rubutu ne kyakkyawa ma'ana yana da hatsi na rubutu mai kyau saboda haka yana iya dokumentin duk abin da ya rubuta amma da ya manyanta to kwakwalon shi tana ainihin wato ruda shi ma'ana tana kawo mai mummunan hadda Allah ya gafarta mishi mara abubakar ibn ayyashin kenan shi ko yake cewa haddathana abu husayn an abi salih abu salih yace an abi huraira radiyallahu anhu malam zakwan kenan as-samman az-zayyad al-madani ina fata an gane yace abu huraira madugun hadisi Allah ya kara mushi yadda ya ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna ahsanal hadisi kitabullah lallai mafi kyawun zance cikin zantuka shine wanda yake cikin littafin Allah babu zancen da ya kai zancen Allah wa man ahsanu min Allah qila wa man ahsanu min Allah haditha kaga kenan lallai zancen Allah shine ahsan an fahimta ko wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi wato alkhairin shiriya kuwa to shine shiriyar Muhammadu dan Abdullahi farin jakada ma'ana ba a tantama akan cewa wasu mutane wasu a'imma wasu malumma suna da shiriya kwarai da gaske kowa na da nashi irin shiriya amma aka tattara shiriyoyin nan gaba ɗayansu wanne ne ya fi su alkhairi gaba ɗaya shine ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a ƙarƙashin wannan in Allah ya maka zaman katar ya zan kai shiriyar manzon Allah kake bi ka kama shiriya mafi alkhairi to daga na manzon Allah duk wanda aka kawo maka shiriyar shi to ƙasa zai kai ka ba za ka ƙara sama ba da wanda yake akan shiriyar wani da wani aka kawo mai na manzon Allah ya koma kan shi to shi ya ƙara sama ne ko mun gane jama'a saboda haka duk wato wani propaganda da za a rinka yi cewa malam wani malami ne limami ne a garin Madina ma ba irin shi wane ne wane ne tabbas amma ya gane cewa duk shiriyar nan nashi bai kai na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sannan wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura ga raki ɗayan su kaf shine kirkire-kiryen sabbin abubuwa da aka kawo cikin addini kamar yadda malam shafi yake ta'arifin bid'a ko amrun ko shay'un fi dini muqtara'a abu ne da aka alakanta shi da addini an gane ko to mafi sharrin abu shine abubuwan da aka kawo sabbi a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ce wa kullu muhdathatin bid'a ka'ida ko shine duk wani abu da aka kawo sabo to sunan wannan abun bid'a ne to ku kiyaye jama'a muhdatha da ake ishara a nan wanda yake da alaka da addini ko kuma aka shigar da shi a cikin addini amma duk abin da yake na rayuwa ne to wannan babu ruwan ainihin wato a addini wajen hana wa al'umma shi kowa ya amfani da shi gwargwaron bukata kuma gwargwaron yadda ka same shi ta hanyar halal amma aka ce cikin addini ne to nan ne bid'a ke shiga dan yan bid'a suna amfani da wannan dama ta cewa muhdasa sabbin abubuwa sai su rinka lissafa abubuwan da ba su cikin addini sai a ce to in kun ce muna la ilaha illallah muna zikiri muna waye muna yi kun ce bid'a ne to zuwa aikin hajji da ake a jirgin sama fa mota da ake hawa fa ai duk zamanin manzon Allah babu fa waɗannan ma duk muhdasa ne ai ba magana yanzu akwai wanda ya taba cewa wanda ya hau jirgin Kabo da wanda ya hau jirgin Thailand wani ya fi wani lada ba a taɓa faɗin wannan ba an taɓa ce wanda ya je aikin hajji a mota ladan shi bai kai wanda ya je a jirgin sama ba haka idan ba a magana a cikin abubuwan da ba su da alaka da addini amma kai da ka zo kake wannan wurgi da zikiri da dukan girgi me kake riyawa kana wani aiki da za ka samu lada fiye da wanda baya yi kaga kai kana da alaka da addini to mu da sa anan ana nufin abin da ya shigo cikin addini jama'a sai mu kiyaye to annabi yake kullu muhdatha duk abin da aka zo da shi sabo cikin karatun addini da annabi bai yi bayani ba sahabbai ba su koyi shi ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake cewa bid'a an gane ko to me matsayin bid'a da annabi ya ce wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a ko bata ce to ka ku gan aka ce abu bata ne to halaka kenan da asara Allah ya kiyaye الثانية والسبعون بعد المئة ندري سبعين دبيو قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب الديناري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن بديل بن قريش الأياني الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن ابن عباس عن إياس عن ابن عابس عفوا ina fata an gane ibnu abis an fahimta ko shi ko yace an iyasin an abdullahi bin mas'ud annahu kana yaqulu fi khutbatihi malam iyasu yace abdullahi dan mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala an sahabati ajma'in ya kasance idan yana khutba yana cewa inna asdaqal hadisi kalamullah lalle zance mafi kyawu shine wato maganan Allah shine zance mafi gaskatuwa an gane wa awsaqal ura kalimatu taqwa mafi wato igiya mafi ɗauruwa an gane ko shine kalman takwa kalmar la ilaha illallah da Allah ya ce wa aqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu to wannan hablillahi din shine kalimatu tauhid shine igiya mafi kauri ina fata an gane wanda duk wanda ya rike shi yana da amincin ba zai tsinke ba wa khairal milali millatu ibrahim mafi shiriyar tafarkin annabawa da aka gada shine tafarkin annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu ko wa fi hada wa ahsanal qisasi hada alquran mafi kyawun kissoshi da zaka ji kuwa to shine wanda yake a cikin alqur'ani kissan annabawa kissan banu isra'il kissan al'umman da suka gabaci wannan ina fata fahimta to babu wanda ya kai kyawun wanda ke cikin alqur'ani an gani wa ahsanas sunani sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mafi kyawun wato sunna mafi kyau shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ashrafal hadisi zikrullah mafi darajar kowane zance shine ambatan Allah wa khairal umuri azaimaha mafi alkhairin al'amura kuwa sune wanda ake samun shi ba da sauki ba ma'ana mai tsanani ina fatan an gane a zahiri abin da yake ishara zuwa ga tsanani a nan shine abubuwan da zukata ke ki duk wani abu na addini za ka ga zuciya bai cika son shi ba kamar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hujibatin nar bishahawat wa hujibatil janna bil makari to duk abin da dan adam yake ki to yana ganin wannan abin na da wahala a wajen shi ina fata an gane ga yana Allah yake wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashin al'amari ne wahalar tsiya sai ga mai tsoron Allah ka duba yanzu cikin sanyin nan a ce ka tashi sanyin asuban nan ka ɗibo ruwa mai sanyi kana watsawa a jikinka da nufin kawai za ka yi wani ibada ta musamman ka fito cikin sanyin nan kana tafiya kunninka na kaɗawa kaga wannan al'amari ne nauyi a daidai wannan lokacin wani irin ka wanda ma ya fi ka lafiya kila ya fi ka wadata shi yana na yana kudin ya cewa san ba zai yi ba it doesn't make sense to him ya fito a cikin wannan sanyi kawai idan zai sallah yana ganin shi ba zai yi ba kai kuma ka iya fitowa kaga ashe lallai to akwai azima ko akwai tsanani yawa to mafi kyawun al'amura shine wanda ka samu tsananin nan a cikin shi an gane ko ba wai tsanani da ka jirjibo wa kanka ba wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuwa sune abubuwan da mutane suka kirkiro wa ahsanal hadi hadiyul anbiya mafi kyawun shari'a kuwa shine shari'an annabawa wa ashrafal qatl mautu shuhada mutuwa mafi daraja jama'a shine mutum ya mutu a matsayin mutuwar shahada Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbai wato falalan mutuwar shahada shi yasa suka rinka shauƙin su samu mutuwar shahada har yaran su kanana suka rinka shaukin su samu mutuwar shahada jama'a kalli wannan dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas yaro ne karami wanda bai kai shekaru shekarun balaga ba aka zo za a tafi jihadi sai zo shi ma ya shiga cikin layin sojoji da za a tafi jihadi da su can annabi na daga ido sai ya kwallaro shi sai annabi ya cire shi daga cikin sojoji hankalin shi ya tashi ya je yana ta damuwa da bakin ciki daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi izini ya murna fiye da yaro ranar da aka bashi rigar sallah ko mun fahimta jama'a haka aka tafi da shi kuma ya je samu shahada a can to haka yara kanana kanana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a je yaki kaza ka ga yara sun fito saboda me an nuna musu darajar mutuwar shahada daga cikin hadisan da annabi ya bayyana darajar mutuwar shahada annabi yace lishahidi inda Allah sittu khisal mutuwar shahada ne idan mutum ya yi shi yana da wasu wato darajoji ta musamman guda shida a wajen Allah na farko yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi jinin shi na farko da zai tsilla da zai daga ko duk abin da ya a duniyar nan ta ya fi mishi wannan matakin farko kenan kaga duk wanda ya je ya samu Allah babu zunubi ne ya rage kuma to jinin farko da zai tsilla a jikin shahidi an gafarta mishi jama'a wannan mutuwa ce da mutum zai rinka kyaman shi jama'a har a ce wai mutum yana cewa shi fa ba zai yarda ya je yi asarar rayuwar shi irin wani ba wanda aka kashe wajen addinin Allah kenan shi wannan ne yayi asara ne jama'a ko kun fahimci abin da yasa na dan tsaya nake mana waɗannan ta'alikatin ka duba sahabban manzo Allah irin su Umar kullun addu'ar su kenan Allahumma mnahni shahada ya Allah ka bani arziki in yi mutuwar shahada waj'al mawti fi madinati rasulik kuma ka sa in mutu a garin Madina abin da ya daure wa mutane kai kenan ashayi mutuwar shahada kamar da muka ji a cikin wannan asari mutuwa ce mai daraja jama'a bayan wannan gafarar zunubi da sauran abubuwa da annabi ya lissafa zai samu aminci daga tambayan kabari aminci daga hisabi babu ainihin wato wani fargaba gare shi ranar da mutane za su tashi ana cikin fargaban nan shi babu wa yu'manu min faza'il akbar wa yuzawwaju min turil in za a aura mushi yan matan aljanna nan take wa yura maq'adahu fil janna haba jama'a so wallahi kowa ya rika burin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wato albishir manzon Allah yace duk wanda yake fatan ya mutuwa shahada kuma ya nuna wa Allah da gaske yake yi Allah zai hada shi da martaban shuhada'u ko da ku ya mutu a ya mutu ne akan gadan mantan shi amma ya nuna ka nuna wa Allah da gaske yake yi ina fatan jama'a mun gane Allah ubangiji ka azarta mu da mutuwar shahada saboda haka wa ashrafal wa ashrafal qatl maut shuhada wa agharra dalala ad-dalalatu ba'da al-huda mafi rudewa wato mafi munin bata ka san bata dama gaba ɗayan shi muni gare to wanne ne ya fi su muni duka shine mutum ya yi wato bata bayan da kan shirye ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum yana kan shirya amma ya dawo kuma ya bi hanyar bata Allah ya kiyaye وخير العلم ما نفع mafi alkhairin ilimi kuwa shine ilimin da ya amfanar to kaga in aka ce ilimin da ya amfanar amfanuwan za a fara dubawa daga kanka kai ne ilimin ina amfani ilimin da kai kake da shi amma bai amfane ka ba mutum ne yake da kuɗi amma kuɗin baya amfanin shi ina amfanin wannan kuɗin jama'a to haka ilimi kana da ilimi amma ilimin bai amfane ka ba shi yasa Allah ya kiyayi banu Isra'il da ahlul kitab Allah yake atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun akwai alaman motsuwa da rashin hankali ta tare da wanda yake da abu amma abun bai amfane shi ba to ilimi mafi alkhairi jama'a shine ilimin da ya amfane ka to duk abin da ka sani ka koya Allah ya baka darajar sanin shi to ka fara gwada wannan abin da kanka shin yana amfanan ka idan eh to sai a je matakin yana amfanan wasu kuma ko mun fahimta amma mafi yawan al'umma ko wasu malumma sun zama kaman fitillin su haska wasu su kona kawunan su Allah ya kiyaye to kun dai ji a cikin wannan asari yana cewa mafi alkhairin ilimi shine ilimin da ya amfanar wa khairal hadi mattubi'a mafi alkhairin shiriya kuwa shine shiriyar da koyi kake yi ba kai ka kirkiro shi ba ina fata an gane wa sharral ama amal qalbi mafi sharrin makanta kuwa shine a ce zuciyar mutum ya makance wato makawo ba shine wanda baya gani ba a'a shine wanda yake da makauniyar zuciya lahum qulubun la ya'qiluna biha suna da zukata amma ba sa hangaltuwa da shi walahum a'yunu la yubsiruna biha suna da idanu amma idanun baya ganin komai walahum azanun la yasma'una biha Allah yake ulaika kal an'am kai bal hum abal ko mun fahimta jama'a Allah ya kiyaye wa dhakara al-khutba bi tuliha fa ikhtasartuha ana Malam Iyasu yace Abdullahi dan Mas'ud ya ambaci wannan kutuban da tsawon shi amma ni na takaito muku shi anan kaji fa wai duk wannan karatun mu ma takaito mana akai to inda ya kawo mana shi da tsawon shi kila da anan zamu kwana kenan yau Abdullahi dan Mas'ud kenan Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda a sai dai a cikin isnadin wannan Ahmad ibn Quraish din nan da muka ji malamai sun ce mutumi ne wanda yake yana da dan dama-dama amma yana da kurakurai masu ɗimbin yawa ina fata an gane kuma suna cewa yana daga cikin malaman da ba a dogaro da hadisin shi hadisin su mai rauni ne saboda haka wannan asari ya samu matsala sakamakon wannan ibn quraishin din nan ina fata an gane wallahu a'lam amma sauran malaman duk da suke ciki amintattu ne wanda malamai su tabbatar da amincin su sai dai shi din dai shine dai afa na wannan isnadin Allah ya kiyaye الثالثة والسبعون والمئة نتريد السبعين دأكو قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء قال حدثنا أحمد بن بديل to kun ji shi wannan Ahmad din kenan dai a cikin isnadin nan har wayo Ahmad ibn Badil ibn Quraish ina fata an fahimta kaga wannan isnadin shi ma ya zama irin wancan kenan qala hadathana Abu Usama qala hadathana Mujalid an Amir an Sabit ibn Qatba qala kana Abdullah ibn Mas'ud yuzakkir yace Abdullah dan Mas'ud ya kasance yana yin wa'azi kullu ashiya diyammacin khamisin alhamis wato ranakun da yake yin wa'azi kenan ranar alhamis da yamma ina fata an fahimta to in yazo zai fara wannan wa'azi ko karantarwa fa yahmadullah sai ya gode wa Allah wa yusni alayhi ya yaji Allah wa yaqul sannan sai ya ce inna ahsanal hadisi kalamullah kaga wannan khutbatul haja kenan shine sai in sai yayi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu da karshe sai kawo waɗannan alfaz nan an gane ko wa yaqulu inna ahsana alhadith kalamullah lallai mafi kyawun zantuttuka shine maganan Allah wa ahsana alhadi hadi muhammadi mafi kyawun shiriya shine shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdathatin bid'a dukkanin sabon abu da aka kawo cikin addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan abin da yake bid'a ko bata ne وشر الكذب الرواية رواية عفوا انت اكو واتو wani riwayan ya zo da wa sharar umuri wani kuma ya zo da wa sharar kabi kun fahimci abin da ake nufi ko riwayoyin sun bambanta wata bituhu ya kul kuma na ji shi yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bi ta'a wal jama'a to kun ji wannan shine daga cikin babin da ibnu babba ya kafa cewa wujubu luzumi sunna wal jama'a wajibin lazimtan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sassauci babu kakkautawa da kuma lazimtan jama'an musulmi to a cikin wannan kutuba da aka dangana ga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ya ku mutane alaikum bi ta'a wal jama'a ina wato kwadaitar da ku ku rinka yin da'a ga shugabanninku duk wanda Allah ya jarabce shi da shugabanci akan ku to ku da'a gare shi mun fahimta sannan wal jama'a ku rinka lazimtan abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gadarwa duniya fa inna hablallahi alladhi amara bihi wa fa innaha saboda shi wannan lazimta da da'a da za ku yi wa shugabanni da lazimtan jama'a shine igiyar Allah da Allah ya umarni da shi cewa a rike shi kun ga yana tafsirin ayan can kenan wa asasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kada ku rarraba da zaran ka yi wato farraq ke daga jama'a kaga ba ka tare da shi kenan ina fata an gane وأن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة sannan ku sani cewa wallahi abinda kuke kyama in kuna cikin jama'an musulmi ya fi abinda kake ganin za ka samu idan ka ware kai kaɗai ni yi bayanin nan a baya in ba ku manta ba wato in kana ganin cewa ina cikin jama'an nan a matsayina na follower maji to ba a jin magana ta in ne magana ba a saurare na in na kawo shawara ba a ɗauka kaga wannan akwai kyama ko to ya fi a ce ka ware daga cikinsu ka je ka samu shugabanci kai kaɗai an fahimta nan ma ka je cewa ai kai ma ka zama authority to sharrin da yake cikin ware wanda kai ko ya fi tsanani fiye da abin da kake kyama cikin wannan jama'a ne Allah ya sa jama'a na faɗi Hausan da an fahimta yawa to ya fi sauki ka kasance tare da jama'a duk abin da ka gani na kyama kuwa ka hakura da a ce ka ware ka je kana ganin kai ka samu indifenda sharri ne ainihin wato rabuwa jama'a haka kuma abin yake Allah ka tsare to shine yake cewa wa anna ma takrahuna fil jama'a khairul lakum mimma tuhibbuna fil firqa wa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq fi hadhihi dunya shay'an ka gani jama'a babu wani abu da Allah ya halitta a wannan duniya illa wa qad ja'ala lahu nihaya Allahu akbar face sai da Allah ya sa mishi karshe ko me jama'a kullu ma lahu bidaya la budda an yakuna lahu nihaya komai ya farko zai yi karshe shine ba maganar da Bahaushe ke faɗi duk abin da kaga Allah ya halitta a duniyar nan ko to akwai karshen shi to dan Allah dan me zaka rinka damun kanka kana wahalar da kanka ko mun gane jama'a za ku zo ku ji abin da zai karkare da shi anan yake cewa wa qad ja'ala lahu nihayatan yantahi ilayhi Allah ya sanya mishi karshe wanda lokacin na kaiwa zai kare an fahimta ko thumma yazidu wa yanqusu ila yawmil qiyamah haka abin zai ci gaba a daidai lokacin da komai ke jiran karshen shi ko to wani lokacin sai ya samu ya ji yayi sama to saman nan ba zai ci gaba ba ana nan ana nan sai ya ƙara dankwafewa matuƙar karshen shi bai zo ba ina fata an gani ma'ana ba wani abu da za a ji labari shi sai ya zan an wuce da sanin shi wata rana ko mun fahimta jama'a kowa kuma zai iya buga misali akan wannan a da motan da ake ambato ake gani shine karshe cikin motoci yau kowane ordinary na iya hawan shi motan da da sai gwamnoni da ministoci da permanent secretary sai ya zama motan da ake tallan magani a cikin kasuwa ba haka bane gama to haka gidan da aka taba ginawa a wani anguwa mutane yara kowa yazo yana kallon shi a yau in aka dube shi da wani sabon gidan da aka yi kuma sai a raina wancan to haka ba abin da ya ɗaukaka a duniyar nan sai da ya zan wata rana ya don kwafe ina fata an gane to haka komai zai ci gaba da ɗaukar yana sama yana ƙasa har zuwa ƙarshen ta da Allah ya yankan mata ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin alqiyama wa inna hadha al-islam al-yawm muqbil Allah dan masu sai ya ce kun ga musulunci a yau to yana gaba-gaba mana musulunci na samu yana shiga ko'ina to hatta ita kanta musuluncin kaga yau tana yin gaba ko to gobe za a dawo a daina jin labarinta kaga musuluncin ma da annabi zo da shi kenan jama'a an fahimta sai Abdullahi dan Masud yace wa yushiku an yabluga nihayatahu to kar ku manta maganar can na farko cewa duk abin da Allah ya yi a duniyar nan yana da ƙarshen shi ko to musulunci ma shi ma yana da ƙarshen shi yau da ya gashi musulunci na gaba yana faɗaɗuwa sai ce to saura kiris musulunci shi ma ya kai ƙarshen shi kenan Allahu akbar thumma yudbiru wa yanqusu kun ji ana nan ana nan musulunci zai aini wato yi riba zai juya sannan ya fara yin ƙasa a daina jin labarinta ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama wa ayatu zalika to ga inda zamu jama'a menene alaman da zai bayyana mu gane cewa musulunci ya juya baya kuma ya fara dankwafewa ya fara yin kasa yace alaman haka an tafshu alfaqa shine ku rinka ainihin wato kawo sabani da zai raba tsakanin wannan na daga cikin sima da za a gane musulunci ya fara yin kasa an san al'ummar musulunci da haduwa ne da yin abu bai daya to daga lokacin da aka kai lokacin da jama'an musulunci suna rarrabuwa to shikenan musulunci ya fara yin kasa kenan Allah ya kiyaye haka Allah ya ce a menene wancan aya cikin suratul tauba ne ko wala tanaza'u fatafshalu a suratul menene anfal anfal wa tazhaba rihukum shine kada ku yi jayayya sabani ya shigo karfin ku sai ya kare to da zaran karfin ku ya kare ai ku din ne al'umma kuke musulunci shikenan musuluncin ma na karewa ke kuma ko kun fahimta shi sa wallahi dole sai mun tsaya akan abin da shi ne daidai kuma shi ne asali duk inda ka samu kanka to kakka kuskura ka ga a samu wato tafarruki ta sanadiyanka kuma kakka ba da wani kafa ta ɓangarenka ballantana ka ba da daman abin da zai kai ga wannan saɓani a koda yaushe ka rinka ganin cewa kana zamowa ne cikin siloli da ake haɗewa ake tafiya bai ɗaya ake tafiya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ina fatan jama'a gane Allah ya kiyaye saboda haka kun ji yace alaman da za a gane cewa musulunci ya fara yin ƙasa an tafshul faqa shine a nemi wato abin da da akwai shi a rasa me aka me da akwai shi da aka rasa shine akwai haɗuwan kai a da yanzu za a neme shi a rasa Allah ya kiyaye wa taqta al arham sannan a yanke zumunci na'am yanke zumunci shi ma yana daga cikin alamomin da ke dankwafe siman musulunci da ainihin wato annurin shi hatta la yakhsha al-ghani illa al-faqra haka za a ci gaba da tafiya har a wayi gari mawadaci ba abin da yake tsorata shi kamar talauci kaji fa shine mawadacin amma kuma yana tsoron talauci to shi talaka me zai ji tsoro kenan ko kun fahimta jama'a ولا يجد الفقير من يعطف عليه talaka shi kuma a irin wannan lokutan ba zai ƙara ganin wanda zai ji tausayin shi ba ba wanda yake ji tausayin talaka a wannan lokacin ma'ana in ya ga dama ya ci kanshi wa hatta anna ar-rajula la yashku ila akhihi wa ibn ammihi wa jarihi ghaniy la ya'udu alayhi bi shay'in la hawla wala quwwata illa billah har a wayi gari kaga fakiri talaka ya yi tunanin cewa to shi fa ya shiga halin ni yasu amma alhamdulillah ina da wani dan uwa mawadaci ina da kanin uba ko wan uba mawadaci a ai ga wani makoci na nan masha Allah mawadaci ne bari in je in samu biyan bukata na amma manzo Allah ce a Abdullahi dan Mas'ud yace sai ya je wajen wannan dan uwan nan nashi ya je wajen wannan uwa ko kanin mahaifin nashi ya je wajen wannan makocin nashi amma ba zai ba zai dawo da komai ba ba abin da zai bashi ba za a tausaya mishi ba ɗanin ubanka zai ce maka kai ma je ka nemi naka ɗan uwanka ne zai ce maka ni fa gaskiya yaya a yi haƙuri fa eh abubuwa sun yawa ni kaina ina fama da kaya kuma ƙarya ne ba zai bashi ba ne kawai ma an fara shiga wannan zamanin ko a fara ba tuntuni ma ana ciki ko la haula wala quwwata illa billah waɗannan kuma jama'a ba su ne asalin abin da ke yanke zumuncin ba to ka ji wannan yanke zumunci dama yana daga cikin alamun dan kwafewar musulunci kana ganin dan uwanka ne ya kamata ya maka kaza ka je ya ma nuna ma bai san ka ba daga ranar kai ma sai ka ce to ba ruwanka da shi zumunci yayi ne ya yanke da alamun tashin duniya ne Allah ya kiyaye gashi yace wa hatta anna sa'ila la yatufu bainal jum'atayn la hawla wala quwwata illa billah لا يوضع في يده شيء وذكر الحديث هذا أسامو مروكي جماعة مبارا الماجري zai yi juma'a biyu yana yawo yin bara ma'ana mako biyu yana yawo yana neman wa zai saka mishi wani abu a hannu wanda zai biya bukatun shi amma ba zai samu mutum ɗaya da zai ba shi wani abu ba mako biyu jama'a kwana nawa kenan goma sha hudu ba wanda zai tausaya mishi ya saka mai wani abu a kwanan barin shi inna lillahi wa inna ilaihi sai ya ci gaba da ambatan hadisan shi da wa'azin shi da yake lalle kun ji Abdullahi ibn Mas'ud kam yana yin wa'azi ranar Alhamis eh mu ma gashi wa'azin namu ranar Alhamis ko Allahu akbar Allah ubangiji ka sa mu dace bari mu ƙara wannan guda ɗayan sai mu saurara insha Allah yace na ɗari da saba'in da hudu haddasana ja'far bin al-qafilai qala haddasana abbas bin dawri qala haddasana qubaysa ibn uqba qala haddasana sufyan an hammad an ibrahima qala qala abdullah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum abdullah dan mas'ud yana cewa jama'a ku riko kai ku rinka yin koyi ne kada ku kirkiro naku kaga da abin da aka ce zaka yi koyi kenan akwai wanda ya gabace ka akan shi amma abin da ka kirkira to ka kawo abin da da ba a yi kenan to ku yi kokari ku yi koyi ne kada ku kirkiro komai saboda in dai addinin nan ne an riga an wadatar da ku sababbin abubuwa ba ka buƙatar wani abu sabo ko misali zara misali dauki alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya riga ya cika ba a buƙatar wani ya zo ya zo ya zo ya ce akwai wani ayatul wilaya wannan ayan ba a saukar a zamanin manzo Allah ba to ba mu buƙatar shi wanda aka saukar a zamanin manzo Allah ya wadatar da mu ina fata an gane to haka duk wani gabobin addini jama'a duk abin da mutum zai aikata to an riga an wato wadatar da shi wajen kawo wannan abin kafin ya zo duniya saboda ka bai bukatar ya kawo komai in dai cikin addini Allah ya samu dace idan muka zo insha Allah darasi na gaba sai mu tashi a na 175 insha Allah wallahu a'la wa a'lam sun ɗauko wasiya jama'a sai idan muku manta ba har ila yau ba mu gushe ba muna bayani karkashin gaban da malam usaimin yake sharhin faɗin ibn taymiya cewa aqidan ahlus sunna al-firqatul najiya shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da imani da kaddara da imani da ranar tashin alkiyama kaddara alkhairinta da sharrinta to shine yake mana sharhin waɗannan gabobin imanin na arkanul iman din nan mun ji bayani game da imani da Allah mun ji bayani game da imani da mala'iku an fahimta ko ya zo ya fara bayani game da imani da manzanni to a nan ne inda ya tsaya yake tattauna wani kabiya game da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara kawo manzannin nan cewa akwai su annabi adam daga cikin su akwai waɗanda suke annabawa akwai waɗanda suke manzanni da sauransu an fahimta ko to gashi har muka zo inda yake cewa wa akhiruhum shafi na 32 kenan ko a wannan nusan irin wanda kusan kowa shi da hannun shi yace na karshen su Muhammadun alaihi salatu wassalam shine Muhammadu tsira da amincin Allah tabbata gare shi ma na karshen annabawa kenan da manzanni dalili sai yace li qaulihi ta'ala walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wannan gaban aya ne cikin suratul ahzab faɗin Allah madaukakin sarki ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammadun nan fa ba uban kowa ne daga cikin ku ba menene shi walakin rasul rasulullahi manzon Allah ne kuma shine cikamakin su ina fata an gane cikamakin annabawa walam yaqul wa khatamal mursalina kaga anan Allah bai ce na ƙarshen manzanni ba sai ce na ƙarshen annabawa me yasa ba a ce na ƙarshen manzanni ba لأنه إذا ختم النبوة سبود أقايدة شيني إن هر النبتة يا قاري تبا مغانا منزنش دم باء سام منزو سيرك تشين النبي تو إذا كانت النبتة يا قاري كومو فهمتا misali ka kaddara ne ka ce a yanzu an daina samun ɗaliban da suke karatu a primary to ana magana headmaster ba a magana headmaster in dai an daina karatu a primary to wake magana headmaster so in aka ce maka babu headmaster kenan akwai yiwuwar a samu primary kenan ko da ba to shine in dai aka ce babu annabta to manzanci ya kare amma aka ce manzanci ya kare akwai yiwuwar a samu annabta kenan ina fata an gane sai yasa Allah yake wa khataman nabiyyi سيتي لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من با... ختم الرسالة من باب أولى إذا أكت أنك يا قاري تو قاري ومن زن شيني يتداشوا فإن قلت توقع إن أصلي لا متاشي وجن ونن تنبيا إذا بكم أنت أبا أنشي أنك يا قاري كو bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma na daga cikin akidar ahlus sunna wal jamaa a ƙarshen duniya to akwai wani annabi da Allah zai dawo da shi duniyar nan shine annabin Allah annabi Isa haka ne ko to idan annabi Isa ya dawo kenan annabta bai kare ba manzanci bai kare ba kun fahimci wani zai iya wannan tunanin ne wannan tambaya in aka maka wannan tambaya ya zaka bada amsa a ce ka yadda annabi Isa zai dawo to wannan shine aqidan ahlus sunna ba aqidan mu'tazila ba masu ƙaryata ayoyin nan ina fata an fahimta to in ka yadda kuma an ce annabta ya ƙare to ya za ka yi da annabin nan da zai dawo ashe da saura kenan don aka yi maka da wannan tambayar ya za ka bada amsa bari a ji abin da manyan malamai za su sani malam yace fa in qulta isa alaihi salatu wassalam yanzilu fi akhir zaman in ka ce to ai annabi isa zai sauka a ƙarshen zamani wa huwa rasulun kuma kowa ya san manzo ne annabi isa fa mal jawabu ya za ku bada wannan amsa naqul malam ibnu usaymin yace abinda zamu ce da kai shine huwa la yanzilu bi shari'atin jadida ai da farko tukuna ka gane cewa ba wani sabon shari'a zai zo da shi ba to duk ko abin da bai zo sabo ba to bai nuna cewa an samu wani kenan bayan na ƙarshe ba ko kun fahimta misali yanzu kuna zaune a gidanka sai wani ƙaramin yaronka ya zo sai ka zo ka nuna cewa ai wannan yaron shine autan uwar gida mana ɗan da ta haifa na ƙarshe kenan ishara akan ta riga ta zama aisa wanda babu sauran tsammanin haihuwa ko sai a ce wannan shine autanta can sai ga wani babban ɗanta ya kawo muku ruwan sha sai kace kaga wannan ma ɗanta ne sai kace ah yanzu fa kace mun ga autanta ina fata an gane sai ce akai ba ganin wannan babban ne ai bai nuna cewa yanzu na ce maka ta haifi wannan Allah sa jama'a kun fahimta to shine idan aka ce annabi isa ya dawo ai ba wai wani sabo ne ya zo ba balle a ce ya kau da wannan na ƙarshen da aka ce na ƙarshen na nan na ƙarshen shi dama wannan annabi ne da ya zo kafin shi amma ya dawo ne saboda Allah madaukakin sarki a cikin hikimansa ya ɗauke shi kafin ya cika sa saƙon da Allah ya bashi ko ya cika sa abin da Allah ya so ya yi a duniya ina fata an fahimta dan ya zama mana aya to shine Allah ya dawo da shi yanzu so ba wai ya kau da wannan ƙarshen da aka ce ba jama'an gani tayyib sannan sai malam yace wa inna ma yahkumu bi shari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ya dawo kuma a wannan lokacin to zai yi hukunci ne da shari'an annabin ƙarshen kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa babu wani sabon doka kenan da zai zo bayan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi ya tabbata shine cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallam to amma kun ga wannan amsan zai tada wani tambaya kuma kun san tambayan da zai tada idan aka ce annabi isa zai yi aiki da shari'an annabi kenan yana cikin al'umman annabi kenan in yana cikin al'umman annabi da shi da abubakar waye wani falala ina fata kun gane abin da zai biyo baya saboda kowa ya san abubakar ne siddiq ittifaqan na musulman kwarai babu wanda ya kai shi falala cikin al'umman manzon Allah bayan annabin al'umma ina fata fahimta to annabi Isa an ce zai dawo kuma zai zai aiki da shari'ar manzon Allah in haka ne kenan shi al'umma annabi ne ma tukuna to in ya zama cikin al'umman shi to da shi da Abubakar ya fi falala ina fata an fahimta to bari mu ji na farko din tukuna shin shi al'umma annabi ne in eh to sannan za a fara maganar waye ku kwalala da shi Abubakar malai yace fa idza qala qa'ilu idan ka bada wannan amsan sai wani yace da kai min al muttafaq alayhi anna khayra hadhihi al umma ba'da nabiha Abubakar yana daga cikin maganar da musulmai suka hada akai so ana cewa musulmai kada wani ya fara tunanin waɗanda ba su ba wani ya ce to ayin shi a wace da ba ba ba a maganar su yanzu ko yana daga cikin maganan da aka haɗu a kai al'umman musulunci na kwarai na wannan al'umman cewa mafi alkhairin wannan al'umman ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi annabin shine Abubakar wa Isa ya hukumu bi shari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu mun ce annabi Isa zai yi hukunci da shari'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai shukra fa yakunu min atba'ihi to kaga in yayi aiki da shari'an annabi shi ma mabiyin annabi kenan fakaifa yasihu qawlina to yaya maganar mu zai inganta cewa inna khaira hadhihi al-umma ba'da nabiha abubakar ya ba a ce wanda yafi kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine abubakar to shi kuma isa fa fal jawabu ahadu thalathati wujuhi malam yace amsa to zaka iya bada shi ta ɗayan waɗannan fuskokin nan guda uku awwaluha fuska ta farko anna isa alaihi salatu wassalam rasulun mustaqillun min ulil azmi ai shi annabi isa ka kamanta manzo ne mai zaman kanshi kuma ɗaya ne daga cikin ulul azmi min rusul manzannin nan da Allah madaukakin sarki ya girmama su ya ba su daraja ta musamman su biyar tun daga kan annabi nuh annabi ibrahim Musa sai shi Isa din na biyar din su shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah yake cewa manzo Allah wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ina fatan jama'a an gane to shi ai Annabi Isa ɗaya ne daga cikin su ko kun gane jama'a na ɗaya kenan wala yakhtir bibalil muqarana bainahu wa bainal wahid min hadhihi al-umma to kaga ana maganar ulul azmi min ar-rusuli ina ma zai shigo cikin tunanin mai lafiyayyen tunani ma gwama shi da wani cikin wannan al'umma kaga gwami ma bai taso ba kun ji amsa na farko kenan Allahu akbar sannan malai yace fa kaifa bil mufadala to ina gwami ma bai taso ba ina ake maganar fifiko ko kun gane jama'a ba zai yi ma ka hada su ba ballantana ka fara cewa ai wane ya fi wane kamar mutum ne yana cewa waye fi falala tsakanin giwa da ɗan tsako kaga ba ma wajihin gani kafin ka fara mufazala ina fatan an gane sai mala yace wa ala hadha to in ka gane wannan jawabin nan da muka bada yasqutu hadha al-irad min aslihi wannan tunanin ma ya ma fadi bai ma kamata mutum ya kawo shi ba kwata kwata bai kamata mutum ya kawo wannan tunanin ba li'annahu min at-tanattu saboda wannan shishigi ne da ainihin wato neman rigima shine ma'anar at-tanattu an fahimta wa kad halaka al-mutanatti'una duk waɗanda suke zakalkalewa masu wuce makaɗi da rawa to halakaku ne da masu can waɗanda suke ainihin wato wuce gona da iri ga gona fa inda ake shuka ana dasa iri kawai shi sai ya tsallake ya hau kan titi yana ta kaga wannan ya ya fice inda ake so ko to halakakku ne kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tabbatar da cewa duk wani mutanaffi ne zakalkalewa yana kokarin wuce ka'idar shari'a yana wuce inda ba a ce ya kai ba to wannan ya halaka haka annabi ya faɗi a cikin hadisin al-Imam Muslim al-Imam Abu Dawud shi ma fitar da wannan hadisi haka al-Imam Ahmad jama'a an gane ko amsa ta biyu ma ne yace at-thani an naqula huwa khairul ummati illa isa yace in kuma wani ya ce a shi fa sai an bashi amsa sai ka ce maganan tana nan abubakar cikin wannan al'umman ya fi kowa amma banda annabi isa ina fata an gane kaga shi kenan ka huta shaida mai neman ta na koyi asalisu fuska ta uku da zaka bashi amsa an naqul za mu iya cewa inna isa laysa min al-umma to ai shi annabi isa ma ba shi cikin wannan al'umma ma kwata kwata ma dan shi ya zo kafin wannan al'umma ko kun gane to shi ba ma shi a cikin su wala yasifu an naqula innahu min ummatihi ba zai inganta mu ce annabi isa yana daga cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ko huwa sabiqun alaihi sannan nan abu ne cewa kuma shi yayi zamani ya zo duniya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu min atba'ihi idza nazala sai dai duk sanda Allah ya dawo da shi to zai kasance cikin mabiyan annabawa li'anna shari'atan nabi sallallahu alaihi wasallam baqiyatun ila yawmil qiyama saboda shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shari'ar da zai wanzu ba zai kare ba har ranar tashin alkiyama jama'a mun gane ko fa in qala qa'ilun to idan wani mai tambaya har wa yau yace kaifa yakunu tabi'an to ya za a ce kuma annabi isa ya zama tabi'i ya zama mabiyin manzon Allah wa huwa yaqtulul khinzir kuma zai kashe aladu wa yaksuru salib zai kakkarya cross cross wala yaqbalu illa al-islam ma inda al-islam yukiru ahli al-kitab bil jizya kuma ba addinin da zai karba yayi sai musulunci tare da cewa kuma mun san musulunci yana tirsasa ahlul kitab su ba da jizya ne to annabi Isa shi ma yana da cikin ahlul kitab me yasa ba za a tirsasa shi ba da jizya ba kulna malam ibnu huzaini yace ga abin da zamu ce ikhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika iqrarun lahu yace labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada game da haka to a tabbatar da wannan labarin kawai yani ha fatakunu min shar'ihi yaddanka to shi ma ya zama daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa yakunu nuskhan lima sabaka min hukm al-islam al-awwal sannan kuma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe duk wani shari'a da ya zo kafin nashi duk wani nau'in musuluncin da aka yi kafin na manzon Allah to zuwan na manzon Allah ya shafe wancan ina fatan jama'a an gane saboda haka wannan shine wajihin da za a baiwa duk wanda ya nemi irin wannan tambaya na jayayya haka za a bashi amsa jama'a an fahimta ko wallahu a'la wa a'lam to sai gaban kusa da ƙarshe inda mala yake wal ba'th ba'da al maut sai bayani game da tayarwa da za a yi bayan mutuwa to za mu zo mu ji wannan insha Allah a darasin mu na gaba sai mala ya karkare mana da mas'alan wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi Allah ya sa mu dace daga nan kuma sai mu ci gaba da jin menene malam isa malam ibnu taymiya ya faɗi na qawaidul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi insha Allah Allah ya taimaka akwai ne wani tambaya in babu sai mu dauko littafin askari jama'a har wayo ba mu gushe ba muna karatu cikin kitabul hajji kitabul hajji mun zo inda malam yake bayani game da jaza'us saidi haka ne ko wato compensation na wanda ya farauta a cikin harami ko kuma shi da kanshi yana a halin harami kun san harami zai iya daukan ma'ana biyu ko akwai wato landmark wanda gaba ɗayansa ake cewa harami a cikinta to akwai abubuwa da dama da Allah ya girmama su aka daraja su aka hana ka yin wasu abubuwa to a cikin wannan iyakan kakka ga wani dabban farauta ka farauce shi ko kuma kai ne a matsayinka na mai aikin hajji ko umara ka sanya ihramin ka kai kuma to shi ma ihramin ya zama maka hijabi ya zama maka bariya daga ka iya yin farauta ko mun fahimta to shine muka ji ina hukuncin mai aikin hajji ya yi farauta mun ji cewa na farko dai haramun ne in kuma ya yi to zai ba da wato menene compensation yawa shine zai zai biya wannan abin da ya farauta da me zai biya shine da dabba irin wanda ya kashe ina fata an gane ko kuma a samu wato wasu mutane guda biyu adilai su je su mashi kiman dabban da ya kashe in ba a samun irin shi keke da keke sai a ce to irin wannan dabban da ka kashe idan za a siyo irin shi yanzu da ran shi zai kai riyal kaza ko dala kaza ko naira kaza to kiman wannan kuɗin idan aka kimanta mishi misali a ce wannan dabban zai kai dubu saba'in sai a ce to ka je ka siyo kayan abinci na dubu saba'in wannan kayan abincin sai ya rinka ɗiba mudu mudu yana bai wa miskinai har sai ya ƙare shi ne karatun da muka yi in ba ku manta ba an fahimta ko to wajen a wannan mudu mudun da zai ciyar a da zai fitar a cikin shinkafa ko masara adadin yawan mutanen da zai ba a ce misali masaran dubu saba'in za a iya ba mutane ɗari uku mudu ɗaiɗai misali nake kawowa to yanzu shi talaka ne bai da kuɗin da zai siyo wannan masara na dubu saba'in an gane amma an gane cewa mutane ɗari uku ne za a iya ba mudu ɗaiɗai a ciki to yanzu ya zai yi sai ya azumin adadin mutanen da da ya siyo masaran da su zai ba lallai wannan shi ne ko kun fahimci sakon shi ne azumi nawa kenan zai yi ɗari uku kun fahimta ko shi ne karatun da muka gabatar kaga lalle yayi farauta mai tsada ko yawa Allah ya samu dace to bari mu ji karshen gaban dama muna cikin wannan ne lokaci ya kure mana insha Allah sai mu tashi inda yace to bari mu dan ƙara komawa baya kaɗan ko sai yace summal jaza'u mislu saidi kun ga magana sakamakon da zai bada irin abin da ya farauce shi ne minal an'ami aw ma yuqaribuhu daga dabban ni'ima ma'ana ya je ya kaso dama dabbobin dawa ba a samu su a cikin gari ko to idan aka zo sai a dubi dabban can da ka kashe a daji wanne ne zai kima shi cikin dabbobin ni'iman mu na gida sai a ce to ka ba da sadakan irin shi zai zo ya buga mana misali sai ce au ma yuqaribu ko dabban da za a iya cewa to ai dai ya kusa shigen wancan din da ya kashe fakin na'ama sai ce misali da mutum zai shiga daji yayo farautan jinina an gani kaga ba inda misali za a iya samun a jinina cikin dabbobin ni'iman gida babu dabbobin ni'ima da muke da su sun fi takwas ne ko shine raƙumi da raƙuma shanu da sa ko a menene akuya da tinkiya rago da bunsuru oke to rago da tinkiya bunsuru da akuya ina fata an fahimta to a daidai wannan gaban cikin wannan guda takwas sai a ce to jiminancin da ka je ka kaso wanne ne in muka duba za mu ga ya daidai da wancan raƙumi raƙumi ina fata an gane saboda sai a ce ka je ka kai sadaka raƙumi shine sakamakon wancan jiminan da ka je ka kaso haka yace badana kaga raƙumi ko wa fi zabyi shatun idan kuma da yaje dajin shi sarkin farautan ya baro barewa ne shine azabi to ku dubi barewa wanne ne yafi dacewa da shi a cikin dabbobin neman gida kaga akuya ina fata an gane sai ba da shatun sai ce haka kuma ka hamamil haram ina waɗannan tabarin nan da suke cikin harami masu zuwa da za ku ga mutane na zuba musu dawan nan ko to sai wani ya yi farautar ɗaya daga cikin su to in dai tabarin da ke cikin harami ne to shi ma kiman akuya za ka bada awa kaza ba saboda dabban tantabaran harami ne amma da ce tantabaran wani gari ne ya shigo harami sai kai farautin shi to a nan ne sai a ce to ka bada kaza Allah sa kun gane magana shi ta tabarin harami ya fi na wajen harami tsarai da gaske tsarai da gaske sanannu ne sanannu ne zaka ji duk malamai kusan suna tattauna masail ɗinsu ina fata an gaji gashi sai ce wa fi hamamin hilli hukumatun kaga maganan ka idan tantabaran wani waje ne ya shigo harami kai kuma sai ka bare shi to anan hukuma sai za a ke taimaka kima shine in hukuma ya duba ya duba sai ce to ka bada kazan a Greek misali ko kazan gida wa fi himaril wahshi wanda kuma ya kaso jakin dawa to bakara kaga shi kuma shanu ne yayi kama da shi ko kal ibni kaman ainihin wato wanda shi ma yayi farautan raƙumin dawa kenan au qimatu saidi hayyan ka gani ko ko kuma a kiman wannan farautan dabban da ya farauto idan wannan dabban na da rai nawa ne how much what will be it worth nawa ne kiman shi an fahimta to sai ya bada ta'aman yut'imuhu almasaki sai ya fitar da abincin da za da ya kai wannan kiman kudin wannan dabban sai ya siyo abinci da shi sai a raba wa miskinai muddan mudu ɗaiɗai walil kasri miskinan ko da mudin karyayye ne haka za a auna ba kowane shi ne ɗaya ba matsala a nan wajen ba da wannan ba za a lura da mudin lafiyayye ne ko karyayye ba la yalzamuhu takmiluhu ba za a ce to in ka ɗibo wannan mudin ka ƙara hannu biyu ba tunda ya karye a kawai da ya ɗibo ɗaya ba da shi kenan aw yasumu an kulli muddin wa likasrihi yawman to kun ga maganar da muka yi ko kuma kowane mudu ɗaya da zai ba miskini in bai da hali to a lissafa sai azumin adadin waɗannan kwanaki kuma ko da awan da karyayyen mudu za a yi shi abinda aka auna na adadin mutanen da za su samu mudu daidai to adadin azumin da zai yi kenan wa yahkumu bihi zawa adli to waɗanda za su mai hukunci za a samu adilan mutane ne guda biyu wa fi ma la misla lahu it'amun aw siyamun dabban da aka yi farauta ya zama babu wanda za a iya kimanta shi da shi daga cikin dabbobin ni'ima to a nan ma zai ciyar ne a madadin wannan dabban ko kuma ya yi azumin shi wa saghiru saidi ka kabiri karamin dabba da aka yi farautan shi hukuncin su ɗaya ne da babban dabban da aka yi farautan shi wa fi baiza au baidi ushuru ma fi ummiha to kaji wani karatu kuma da a ce mutum da ya je farautar sai ya tsinto kwai to shi kwai da me za a mai kima sai ce to za a yi kashi ɗaya na uwan kwan ne shi ne wani dabba ya kwan ne yawa kaza nawa ne kaza ya wotin sai a divide din shi by ten to kwan nan da ya ɗauka ushiri zai bada na wannan din shi sai wala yace wa yajuzu qatlu ma yukhafu kasibai to ga inda dama asali za mu tashi malam yace amma kuma ku kiyaye ya halatta a kashe duk wani nau'in dabban da ake tsoron zai iya cutar da mutum a harami ko mai aikin hajji sai wannan dabban ya ya ya keso a guje to za a iya haran shi a kashe shi sai yace kamar ne kassi ba'i kaman kura shine kerkeci ko wal hayyati da macizai da nau'ukan su duka wal aqrabi da ainihin wato kunama kaga duk waɗannan dabbobin za su iya cutar da mutane to in an gan su za a iya kashe su wannan babu laifi kada a ce ya ka kashe kunama bayan kana harami an gani sai ce wa zambur menene zambur udan zuma ina fata an fahimta bees to su ma tunda suna ɗana mutum ko za a iya kashe su wal fa'arati me fara bera ko to beran da zai cutar ila zai je yana fasa jakunkunan alhazai na'am a kudan zuma da koruna duka fashe za na ce family din su ko kun fahimta yes walla fa'ara da bera ko wal hida'ati da kuma shirwa shine hida'a ina fata an gane wal abqai sai kuma angulu shine abqa angulu mai fari da bakin nan ko hankaka yawa hankaka jami hankaka sai ce wa wa daf'i as-sa'il da kuma duk wani abu da ake tsoron cutarwan shi to mai aikin haji ne ko mai harami zai iya ya kare kanshi ya tunkuɗe shi ko to kaga wajen tunkuɗewa ma ya kai da kisa ne shi kenan yawa misali sauro ne yazo zai abin nan naka zai kabaro shi to babu laifi insha Allah wala yahillu sayd al-haram li halal baya halatta ayi farautan wato dabban harami a halin mutum na cikin inda ba harami ba ku dubi wannan magana da kyau jama'a ku fahimce shi misali kamar yadda muka ce harami yana da iyaka ko to mu kaddara iyakan nan zauren nan namu shine harami sai wani na daga waje to kun ga shi ba shi cikin harami to yana daga wajen nan sai ya hango wani barewa amma a cikin harami to kada ya farauta shi kun gane magana kun ga shi ba hukunci akan shi amma inda damban yake to ya shiga immunity saboda haka sai ya daga mai kafa an gane ko wala li muhrimin walau ramahu min al haka wanda yake wato shine ya sanya harama an fahimta kana cikin harama sai ka hango wani dabba a wajen da yawa a wajen harami to kai ma kaka sai ka shiga sai ai ba nan shige shi ba tunda kai ka sa ihramu to kai ma ba za ka yi ba an fahimta sai ma ne yace wasul aksi ikhtilafun amma akwai sabani wajen akasin haka to me yake nufi da sabani anan shine wanda yake cikin harami amma ba muhrim ba sai ga wani dabba a wajen harami ko kun fahimta to shi zai iya baro shi Allah ya kun gane yadda abin yake tunda shi yanzu ba cikin harama kuma dabban da zai kashe a wajen harami yake to malamai sun sabani akan wannan ina fatan gane amma kun je kun karanta kamar littattafan sharhin malikiya irin su a karshi da makamantansu sun tafi akan cewa babu komai akan shi gaskiya wallahu a'lam sai malam yake cewa ka far'i shajarin hilli fil haram kamar mutum ya balla wani bishiya ya balla reshen wani bishiya na cikin harami shi ma ba daidai bane an gane ko wa bil aksi haka akasin haka to sai malam zai yi magana game da shajarar nan da ya dauko sai ya ce shajarul harami ina hukuncin bishiyoyin da ke cikin harami wala yajuzu qatu shajarihi wa kuriha al-ihtishash bi khilaf ar-ra'i wa qatu al-ibkhiri was-sana wa ma ghurifa malam yace baya halata a ɓalla reshen bishiyan da ke cikin harami shi ma bishiyan ya zama ya samu immunity sai dai ka zauna ka sha inuwar shi ka tashi ka tafi amma ka ka ballo shi ina fata an gane wa kuriha al-ihtishashu sannan an hana mutum ya yi ciyawa daga harami ya je ba dabbobin shi ina fata an gane ba a yin ciyawan harami irin yadda nan mu mutum kawai zai shiga daji ya je ya shuci ko bi khilafin ra'i amma fa banda makiwaci shi makiwacin ya kora dabbobin shi suka je suka ci to babu komai a kan shi wa qat'il izhir haka ba a yanke ciyawan izhir ciyawan izhir wani nau'in ciyawa ne mai kanshi mai kyan gani suna sa shi a saman gini ne in ka karanta lisanin mizan haka ya bayyana in suka yi gini na bukka to shi suke sawa a sama sai ya ƙara kyau haka kuma yana ba da kanshi to wani nau'in ciyawa ne irin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana a yanke waɗannan ciyayi Abdullah da Abbas yake illal yake Abbas din da kanshi ko yace amma banda wannan ciyawan tunda shi muna binne mu mutan mu da shi sai annabi ya yi musu sassauci an gane to in ba wannan dalili ba shi ma ba za a yanke shi ba amma dan za a binne mamaci ana bukata babu laifi ina fata an gane sannan sai yake cewa wassana wassana abinda ake cewa assana shine wani nau'in ciyayi ne su kuma da ake magani da su ina fata an gane wasu sukan cewa kaman a menene wannan da ake wankan ga wannan da shi sidir magariya yawwa tsaya an fahimta ko to wasu duk suna ishara zuwa gare shi amma dai wannan shi ne abin da dai ake nufi a shahid dai duk wani nau'in abu da ya tsuro a harami to ba a abin nan din shi ko da bukata ya kai gare shi cewa ai akwai wani mara lafiya ne ba za ku je ku tsinto shi ba ba a tamfarin da su kwarai wa ma gurisa yace da abin da wani ne ya dasa shi kun san ma'anar wannan magana ku dubi waɗancan bishiya ciyawa izhir kaya da sauransu za ku ga mafi yawa irin waɗannan abubuwan to tsiran Allah ne Allah ne kawai ke fita da su naturally to idan wani ne ya je dasa da hannun shi ba shi ma ya shiga cikin hukuncin waɗanda ba a tabawa shi ne yake cewa ma gurisa ko da mutum ne ya dasa shi in dai a cikin harami ne to shi ma ba za a taba ba wa haramul madinati ka harami makkata hurumin madina to shi ma hukuncin su ɗaya ne da hurumin makka kamar yadda aka ce abubuwan da ke cikin hurumin makka suna da waɗannan garkuwan to haka na madina ma so wurin da yake harami a madina ma yana da waɗannan alfarman to sai dai inda aka yi saɓani shi ne wa fi jaza'i faidihi khilafun idan mutum ya farauta a cikin garin madina to shi ma za a yi mai hukuncin irin na wanda ya yi a makka rana akwai saɓani wasu sun ce tunda hurumin su iri ɗaya ne za a yi wasu suka ce a ƙur'ani na maka ya hana ba a magana na madina ba ina fata fahimta to khilafun to kai ma khilafun din sai ka je ka bincika ina fata an gane wallahu a'la wa a'lam jama'a za mu saurara ne insha Allah sai in Allah ya kai mu na'am na'am ban ji ba a gari ne harami haramin maka gari ne duk inda ka'aba yake din nan harami ne da wasu yankuna da suke kewaye da shi dukkan su harami ne garin maka ne ake cewa harami ka fahimta yawwa saboda alfarman shi shine ma'anar haramin kamar misali ka ɗauki nan birnin zaria sai ka ce cikin garin zaria an gane to kaga cikin garin zaria ai ba daji bane gidaje ne ko a ce iya inda gano yake ko wani abu makamancin haka to haka garin maka da kewayen shi har zuwa wasu landmark zuwa wasu iyaka harami ne to wuraren da suka fita daga harami shine kamar arafa arafa kun ga wajen harami ne an gane ko ai yana daga cikin dalilan da yasa a wancan lokacin a jahiliya su yan makka idan aka je aikin haji sai ce su ba za su je hawan arafa ba kun fahimta saboda wai su da suke rayuwa a cikin harami sai a ce wai za su fita wajen harami wani ibada kuma a shine su sai su makalkale daga waɗannan duwatsun suna kallon baki su ce ku ne baki ku dai za ku je wajen amma mu muhuri mu ne mu muna da alfarma ba zai yi mu fita wajen alfarma kuma mu samu wani falala ba shine manzo Allah ji ya zo rugurguza wannan magudancin ina fatan jama'a an gane wallahu a'lam na'am wala yahillu eh shine baya halatta a yi farautan dabban harami dabban da ke cikin harami to ba za a farautan shi ba ga wanda yake wajen harami shine kamar yawa bari mu buga misali yanzu a ce mutum na tsaye a arafa sai ya hango wani dabba daga nan iyakan da yake harami to ba zai yi farautan wannan dabban ba duk da shi yana a waje yawa shine wani shi na'am alaikum assalam sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske kwarai da gaske akwai waɗannan iyakokin da abubuwan duka akwai su ai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ta bayyana cewa inna awlan nas bi ibrahim lalladina amanu waɗanda suka bi dacewa da ibrahim shine waɗanda suka yi imani da shi saboda komai na sha'air din shi annabi ya tabbatar da su shi yasa za ku ji manzo Allah ya ce wata ba'tu millata aba'i wa wancan ayan ko ina jin tafarkin iyayena Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wallahu a'lam insha Allah kuma yadda muka ce sai Allah ya kai mu mako na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah